إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidu Tauhid wanda ke ƙofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi. majalisi da muke karanta sirar khalifa na uku Usman ɗan Affan Allah yarda da shi. Wannan shi ne majalisi na goma sha hudu a wannan yammaci na Alhamis goma ga watan Jumadal Asira, hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wacce take daidai da sha biyu ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun fara duba wani sashe na falalar wannan khalifa na uku Usman dan Affan Allah ya da shi mawallafin wannan littafi da muke karanta tarihin sayyidina Usman ya kasa falalar sayyidina Usman kashi kashi kashi na farko da ya fara da shi shine falalarsa tare da wasu cikin sahabbai ma'ana falalar da aka haɗa shi shi da wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi tarayya da su kenan wannan yana nuna nan gaba akwai gabar da zai zo ya kawo mana falalarsa shi kadai a keɓe to a wannan jeri na falalarsa tare da wasu wanda wasu sun yi tarayya da shi cikin falalar ya kawo mana nassoshi har kusan guda biyar waɗanda suke kunshe da falalar sayidina Uthman ɗan Affan Allah da da shi wanda kuma wasu daga cikin sashe na sahabbai musamman maɗaukaka daga cikinsu sun yi tarayya da shi cikin wannan falalar na farko nassi na farko da ya kawo mana hadisi ne da aka samo daga Abu Musa al-Ash'ari Allah yarda da shi wanda Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa mun karanta hadisin a makon da ya gabata cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya shiga wata gona cikin gonakin garin Madina galibi gonakin garin Madina akan kewaye su da katangu, sai a sanya ƙofa ma kowace gona. Mutum yakan iya shiga gonarsa da shi da iyalansa su huta abunsu, ko su yi aiki a cikin gonar, tunda gona ce da take kange da katangu da kuma ƙofa. to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dube da yadda yake zama ya shagaltu da ɗawainiya da hidindimu na al'umma da karantar da al'umma da amsa tambayoyinsu da fatawowinsu da kuma raba gardama tsakanin masu husuma da sulhu wannan ya sa a kwanakin mako ba shi da rana guda da za a ce wannan ranan hutunsa ne to kaga shi ma ɗan adam ne kuma yana buƙatar a ce yana da ranan hutu wannan yakan sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya keɓe kansa a wasu ‘yan lokatai don ya ɗan samu ɗan hutu takaitacce wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata rana cikin ranaku ya shiga wata gona cikin gonaki da suke kewaye da katangu na garin Madina. Ya sanya mai gadi shine Abu Musa al-Ash'ari a ƙofar gonar kan cewar kar ya bar wani ya shiga wannan gona sai ya nemi izininsa. Abu Musa al-Ash'ari yana tsaye bakin ƙofa yana gadi sai ya ji an yi sallama a ƙofar wannan gona an ƙwanƙwasa. Da ya tambaya wane ne ashe Sayyidina Abubakar ne. To shi ne sanar da manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama, manzon Allah ya ce, Iftah lahu wa bashirhu bil janna, ka buɗe masa kuma ka masa bushara da aljanna. Ya buɗe wa Sayyidina Abubakar, ya masa bushara da aljanna sai sayyidina abubakar yayi jinjina da godiya da yabo wa ubangiji ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna ana haka sai aka ji an sake buga kofa karo na biyu Abu Musa al-Ash'ari ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ana kwankwasa kofa ya Rasulallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce buɗe masa kuma ka masa bushara da aljanna. Yana buɗe kofa sai ga ashe Sayyidina Umar. Sai ba shi labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a buɗe masa kuma a masa bushara da aljanna. sai sayyidina Umar shi ma yayi godiya da jinjina da yabo wa Ubangiji subhanahu wata'ala saboda dukkan falala tana komawa ne ga Allah Abu Musa al-Ash'ari ya koma bakin aikin sa na gadi gadin kofa sai aka sake kwankwasa kofa karo na uku sai Abu Musa al-Ash'ari ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu buɗe masa kuma ka masa bushara da aljanna bisa wata bala'i da za ta same shi yana buɗe ƙofa sai ga saidina Usman ne Allah yarda da shi ya ba shi labari dangane da abin da manzon Allah ya faɗi cewar a masa bushara da aljanna sakamakon wata musiba da za ta same shi. Sayyidina Uthman ya yi godiya da yabo da jinjina wa Ubangiji, a ƙarshe sai ce Allahul Musta'an a wannan gabar muka tsaya a majalisin da ya gabata. Ƙarshen lafazin Sayyidina Uthman bayan an masa bushara da aljanna, ya yi godiya wa Ubangiji. a ƙarshe sai ce Allahul Musta'an. Wannan lafazi da Sayyidina Usman ya faɗi, lafazi ne na mutanen kirki da annabawa da salihan bayi, wanda abin da lafazin yake ƙunshe da shi, shi ne mai faɗin lafazin yana neman agaji da taimako na Ubangiji shi shi kaɗansa. yana neman agaji da taimako na Ubangiji shi shi kaɗansa bisa ga ƙalubale da yake fuskantarsa ko kuma ƙalubale da ya fuskance shi galibi idan ka ji mutum ya ce Allahul musta'an ma'ana Allah shine abun neman taimako yanzu ina neman taimako da agajin ubangiji bisa wani ƙalubale da yake shirin tinkaro ni ko kuma ma ya tinkaro ni ko nake cikinsa haka nan mahaifin annabi Yusuf, alaihi salam, ya faɗi, lokacin da ‘ya'yansa, ‘yan uwan annabi Yusuf suka tafi da annabi Yusuf, suka cire masa rigarsa, suka jefa shi cikin rijiya saboda suna ga kamar soyayyar da mahaifinsa, mahaifinsu yake masa, ta ɗara soyayyar da mahaifinsu yake musu suka jefa shi cikin rijiya suka yanka dabba cikin dabbobin da suka tafi da su kiyo jininta suka zuba jikin rigarsa suka dawo da rigar gurin mahaifinsu cewar sun tafi suna tsere tsere kyarkeci ta zo ta cinye yusuf mahaifinsu annabi yaqub annabin allah mun san annabawa Allah maɗaukacin sarki ya ba su tunani da hangen nesa da basira. Ya ce wannan wata irin kura ce za ta cinye mutum ko ya ga rigarsa ma ba ta yi ba. Kaga akwai wauta a al'amarin kenan ko? Da shi ne a ƙarshe ce, Wallahul musta'anu alama ta sifuna. Kenan jikinsa ya bashi akwai wata da tsisa da makarkashiya da aka ƙulla dangane da wannan ɗanasa Yusuf, to sai nemi agaji da gudunmawa da taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To, a nan shi ma Sayyidina Usman, Allah yarda da shi, bayan an masa bushara da aljanna, amma bisa musiba da za ta same shi, ya yi godiya wa Ubangiji dangane da bisharar da aka masa. sannan kuma ya nemi agajin Ubangiji kan wannan musiba shi ne ma'anar Allahul Musta'an. To haka a yau kai ma idan abu ya turnike maka wannan sunna ce ta magabata ka faɗi irin wannan lafazi ka ce Allahul Musta'an Allah shi ne abun neman taimako. Wata jarrabawa ce kake gani take tinkaro ka. wacce za ta iya jefa rayuwarka cikin matsanancin yanayi, za ka iya faɗin wannan lafazin da nufin neman agaji da taimakon Ubangiji su bahanahu wa Ko kuma ma ka riga ka sa tsinci kanka cikin darrabawa ɗin, kana cikin ta dumudu, yanzu kana neman agaji na Ubangiji da mafita, to za ka iya faɗin wannan lafazi, Allahul Musta'an. To wannan hadisi ‘yan uwa da muka karanta idan mun kula za mu ga ya ƙunshi bayani kan falalar waɗannan sahabbai guda uku na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Abubakar, Umar, Uthman, Allah yarda da su, saboda dukansu su su ukun an musu bushara da aljanna. Kaga wannan yake nuna mana falalarsu. amma falalar ba ta keɓanta a kansu su su ukun ba za ta game hadda abu musa al'ashari ta yadda manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya zaɓe shi cikin ɗarurukan sahabbai ya wakilta shi ya zama mai kula masa da kofa kaga wannan na nuna yadda manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya aminta da wannan sahabi nasa abu musa al'ashari abu na biyu da wannan hadisi yake karantar da mu za mu kula cewar falala ce wacce bata keɓanta da Sayyidina Usman ba dama mawallafin wannan littafi yayi tsarin zai kawo mana nassoshi waɗanda suke ɗauke da falalar Sayyidina Usman da yayi tarayya da wani to a nan gurin wannan nassi da muka karanta ya fito mana da falalar Sayyidina Usman amma ba shi kaɗai ba ya yi tarayya da mutane biyu cikin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne Sayyidina Abubakar da kuma Sayyidina Umar Allah yarda da su. abu na uku da wannan nassi da muka karanta yake karantar da mu yana nuna mana halarcin yabon mutum a fiskarsa ya halatta ka yabi mutum a gaban idansa amma bisa sharaɗi idan ya zama mutumin da za ka yabe shi a gabansa kana da tabbacin cewa yabon da za ka masa ba zai jefa shi cikin fitina ta alfahari ba to babu laifi in ka yabe shi amma wanda yabon da za ka masa zai sa shi alfahari ya sa shi jiji da kai ya sa shi girman kai wannan haramun ne a yabe shi a gabansa yanan ya halarta a yabi mutum a gaban idansa amma idan an aminta daga afkawansa cikin jiji da kai ko alfahari ko takama ko girman kai wanda kake da tabbaci ko tsammani mafi rinjaye cewar idan ka yabe shi a gabansa gaban idansa ba zai sa kafarsa ta goce ba ba zai jefa shi cikin ɗabi'a ta girman kai da alfahari da jiji da kai ba ta wannan babu laifi in ka yabe shi a gaban idansa idan muka kula za mu ga waɗannan sahabbai guda uku bisharar nan da aka musu da aljanna ana nuna musu nagartarsu ne a gaban idansu me yasa aka yi hakan saboda ana da garantin cewa idan an fito musu da nagartarsu a gaban idansu ba za su afka ramin girman kai da alfahari da jiji da kai ba saboda tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa suka zamanto masu ƙarfin imani da takawa ta yadda babu kode da ƙwayar zarra na girman kai ko takama ko alfahari ko jiji da kai tattare da su to shi yasa aka fito musu da waɗannan lafuzza da ke kunshe da bushara kuma suke tattare da nuna falalarsu da kuma yabo yabonsu a gabansu. Abu na hudu da za mu ɗauka daga wannan nassi da muka karanta, nassin ya fito mana da mu'jizar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Mu'jiza, kamar yadda muka sani, Allah maɗaukacin sarki yakan karfi an yakan karfafi annabawansa da ita kowane annabi Allah yana bashi mu'jiza irin tasa ita ce gagaraba dau abin da annabi zai zo da shi wanda sauran mutane ba za su iya zuwa da shi ba wanda ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam wannan hadisi ya fito mana da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ya ba da labarin abin da bai faru ba kuma ya zo ya faru kamar yadda ya ba da labari. Manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya ba da labari cewa, Sayidina Uthman musiba za ta same shi, ya ce a masa bushara akan musiba da za ta same shi, a masa bushara da aljanna akan musiba da za ta same shi, kuma musibar ta zo ta same shi, domin ‘yanta da kayar baya’ masu tarzoma sun zo sun kewaye gidansa tsawon kwanaki arba'in ba sa barin sai fita daga gida hatta sallar farilla a cikin gidansa yake kaga wannan musiba ce sannan kuma daga ƙarshe suka zo suka kashe shi a cikin gidansa a gaban matarsa ya wayi gari yana azumi kuma yana karanta ƙur'ani kamar yadda za mu zo mu gani in Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsayin rai. Abu na biyar da za mu ɗauka daga wannan nassi da muka karanta, wannan bushara da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a yi wa waɗannan sahabbai guda uku masu falala, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman. dalili ne da ke nuna cewar waɗannan sahabbai za su rayu cikin imani har su koma ga Allah cikin imani. Dan da ba za su rayu cikin imani ba annabi ba zai ce a musu bishara da aljanna ba. wannan dalili ne da ke nuna cewa za su rayu akan imani da shari'a da takawa iya rayuwarsu har su koma ga Allah kuma abin da ya faru ke sayyidina abubakar rayuwarsa gaba daya ya gabatar da ita ne ya gudanar da ita ne wajen neman yarda Allah madaukakin sarki har ya koma ga Allah haka sayyidina umar haka sayyidina usman Allah yarda da su gaba daya wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa yana fito mana da alama daga cikin alamomi na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda yayi shedawa waɗannan mutane guda uku da aljanna wannan ba ba wanda zai iya ganewa sai annabin Allah yanzu ni ba zan iya ganewa cewa wannan dan aljanna bane wannan dan wuta ba wanda zai iya gane wannan Allah shi ya san dan aljanna shi ya san dan wuta to amma matukar annabin Allah ya kada baki ya ce wane ɗan aljanna ne wane ɗan wuta ne to wannan haka al'amarin yake saboda Allah ya bankaɗe masa a matsayinsa na annabinsa wannan bankaɗewan kuma ana kiransa mu'jiza a buɗa masa abin da sauran mutane ba a buɗa musu ba ba wannan shi ke nuna cewa ya san gaibu ba قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله كتشي وندك cikin sararin samaniya da wanda ke ban ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah shi shi kaɗai. Kenan yanzu abin da yake ɓoyayye a yayin da aka bankaɗe wa manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya zo ya bayyana shi wannan ana ɗaukansa a matsayin gagara ba daune nasa mu'jizarsa wacce sauran al'umma sun gaza su zo da irinta. Abu na ƙarshe da wannan nassi da muka karanta yake kunshe da shi na darussa da fa'idoji, za mu fahimci cewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana son waɗannan sahabbai nasa, abubakar Umar Usman, Allah yarda da su. To sai kuma misali na biyu daga cikin jerin misalai da mawallafin wannan littafi ya kawo waɗanda suke fito da falalar wannan sahabi khalifa na uku Uthman wanda yayi tarayya da wasu cikin sahabbai yace an Anas radiyallahu anhu qala sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam uhudan wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman faradafa فقال اسكن احد فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان wannan hadisi an samo daga Anas dan Malik Allah yarda da shi Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin cikin sahihinsa Anas dan Malik yake ba da labari cewar wata rana sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallama Uhudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan dutsen Uhud wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Usman tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman Allah yarda da su kenan su su hudu suka hau kan wannan dutse na Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Usman waɗannan su su hudu suka hau kan dutsen Uhud farajafa sai wannan dutse na Uhud ya fara girgiza yana rawa sai wannan dutse na Uhud ya fara girgiza yana rawa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace uskun Uhud manzon Allah sai buji wannan dutse na Uhud da yake kansa shi da waɗannan sahabbai guda uku sai ya buge shi da kafarsa sai ce tsaya ka daina rawa فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ba kowa bane akan kaface annabin Allah da mai gaskiya da shahidai guda biyu su wane ne shahidai guda biyu sayyidina Umar da sayyidina Uthman dan dukan su su biyun kashe su aka yi sayyidina Umar yayi kabbara sallah kamar yadda muka karanta a tarihin sa Abu Lu'lu'at al-Majusi yazo da wukarsa mai baki biyu ya je ya wasa ta ya mata dafi ya sanya mata daki ya daba sayyidina Umar har sau uku wata riwayar ta bayyana har sau shida to sayyidina Usman kuma dazuka dan muka yi bayani cewar yan ta da kayan baya yan tarzoma sun kewaye gidansa tsawon kwanaki arba'in suka hana shi fita da ƙarshe suka kashe shi to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba kowa bane akan ka face annabi sai mai gaskiya shine sayyidina Abubakar sai kuma shahidai guda biyu sune sayyidina Umar da sayyidina Uthman Allah ya da su anan gurin abu na farko da za mu fahimta daga wannan nassi da muka karanta za mu fahimci falalar waɗannan sahabbai guda uku ta yadda suka hau kan dutse na Uhud tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na farko kenan na biyu ta yadda manzon Allah ya tsawatar wa dutsen Uhud akan karfa ya ɗauka waɗanda suke kansa lagalagan mutane ne a'a mutane ne masu ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai ɗaukaka abubakar mutum ne mai ɗaukaka umar mutum ne mai ɗaukaka usman mutum ne mai ɗaukaka annabi kenan anan yana jan hankalin wannan dutse yana ankarar da wannan dutse akan cewar fa ya san su wane ne a kansa waɗanda suke kansa mutane ne waɗanda suke masu falala saboda haka kar ya yi wasa da su shi yasa annabi ya buge shi da kafa ya ce ya nitsu ya daina rawa ya daina girgiza saboda wanda suke kansa maɗaukaka mutane ne gurin ubangiji subhanahu wata'ala to kaga wannan yake nuna mana falalar waɗannan sahabbai guda uku kaga anan gurin falalar sayyidina Usman ta fito amma ba shi shi kadai ba yayi tarayya da wasu cikin sahabbai sune sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar Allah ya da shi da su gabata wata wani yayi mamaki ya ce ha'a to kuma ta yaya za a yi dutse yayi yayi girgiza wannan akwai ban mamaki to a nan gurin bayanin da za a yi shine wannan girgizan da wannan dutse yayi kuma manzon Allah ya masa magana har ya ji maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina wannan girgiza wannan malamai suka ce mu'jiza ce cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yadda zai yi magana da abin da baya gani baya tafiya baya ji baya magana amma kuma ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ba ni da kai ba za mu iya ba sai mu wuni mu kwana muna magana wa dutse wani ma ya zo ta ce waɗannan akwai mahaukata ta za a yi dutse ya ji ku to amma manzon Allah zai iya magana wa dutse kuma dutse ya ji dutse zai iya magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ya san wani dutse a cikin garin Makka da yake masa sallama na annabta kafin a aiko shi ma'ana kafin a fara masa wahayi duk sanda manzon Allah ya fito daga gidansa ya zo ya wuce wannan dutsen sai dutsen ya ce assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata a gare ka ya manzon Allah manzon Allah ya ce ya san wannan dutsen a cikin garin Makka To kaga kai kuma a yau wani dutse ne zai maka magana babu wannan kaga mu'jiza ce cikin mu'jizozi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani kutittiran ice an sare duk asalin ta bishiya ce aka sare ta sai aka bar kutittiran ita a tsakiyar masallaci amma ya fi kusa da gaba inda liman yake to gabanin a kera wa manzon Allah minbari da zai na hawa ya kudu ba in ya tashi yin kudu ba sai ya hau kan wannan kututturan ice din ta yanda kowa zai na hango shi muryarsa kuma ta isa gurare wanda suke masu yawa cikin masallacin kowa ya ji me yake faɗi to lokacin da aka sassaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimbarinsa sai daina tsayuwa kan wannan kututturan ya dawo ya hau kan mimbarinsa ya ci gaba da kudu ba to rana ta farko da manzon Allah ya fara hawa mimbarinsa ya fara kuduba kenan sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauko ya yanke kudubar ya sauko ya zo jikin wannan kutittire yana shafa yana shafa saman kan kan wannan kutittiren ita bayanin da yake fitowa shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimbarin rana ta farko da aka sassaka masa mimbarin kuma a nan ne hawansa na farko wannan kututturan yake sai fashe da kuka saboda me ya saba kullum manzon Allah zai hau kansa yau kuma yayi kewan manzon Allah manzon Allah ba kansa zai hau yayi kudu ba ya hau kan mimbarinsa da aka sassaka masa wannan yasa yake ta kuka yana ta zubar da hawayensa manzon Allah ya sauko daga kan mimbarinsa yazo yana rarrashinsa yana shafa kansa wane ne yake da wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma mu duk ba mu isa ba ba za mu iya ganewa ba su ma ba za su ba za su yi magana magana da mu ba wannan abin da ya faru kenan ga wannan dutse na Uhud ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa rawan da yake sai ya tsaya ya daina rawa wannan yake nuna mana falalar wannan dutse na Uhud wannan yake nuna mana falalar dutsen Uhud saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan hau kansa da shi da sahabbansa kuma manzo Allah zai magana ya ji ya aiwatar da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan umurni manzon Allah ya bashi ya tsaya kam ya daina girgiza ya daina rawa sai ya tsaya kam abun mamaki a yau da yawa daga cikin mutane wanda su ba dutsi bane umurnin manzon Allah zai zo ya gitta ta gaban su sai su yi kunnan uwar shegu da shi, kamar ba su ji ba, amma sai ga dutsi nan, umarni ne manzan Allah ya bashi a take amsa umarnin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Kenan wannan yake nuna zukatun mutane sun fi dutse ƙeƙashewa, kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin Alƙur'ani, dangane da al'ummar Banu Isra'ila, yadda zukatunsu suka ƙeƙashe sama da ƙeƙashewar dutse. Dutse mun san ai a ƙeƙashe ki. to da yawa daga cikin banu adama na taurin kai da bijirewa umarnin ubangiji subhanahu wata'ala da suke wannan na nuna kekashewar zuciyarsu ta fi kekashewar dutse Allah ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa bayan haka sai zukatunku suka bushe suka kekashe tamkar yadda dutse yake a ƙeƙashe ko sama da haka. Ma'ana ƙeƙashewar zukatunsu ya ɗara ƙeƙashewar dutse, saboda me, wa inna min alhijarati lama ya tafajjaru minhu al'anhar, daga cikin duwatsu akwai wanda zai fashe ruwa sai ta kwaranya daga ciki. Wa inna minha lama ya shaƙaƙu fa ya minhu al-ma' daga cikin duwatsu akwai wanda zai tsatsage ruwa ya ta kwaranyowa daga cikinsa daga cikin akwai wanda ruwa za ka ga yana bulbula wani kuma ya tsage ruwa ya ta kwaranyowa daga cikinsa wa inna min hala ma yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu kuma akwai wanda shi kadansa yana sama sai ka ga ya gangaro dan tsoron Allah amma zukatun wasu daga cikin ƴaƴan annabi Adam tsoron Allah ba zai sa ka ga idanunsu ya zubda hawaye ba sai dai kawai su yi ta masha'ansu abin da Allah ya haramta abin da babban laifi ne abin da Allah zai la'anci ma'abocinsa sai ka ga mutum ya kashe idansa yana ta aikata shi abin da haram ne sai mutum ya mai da shi halal har faɗi shi yake wajen nemansa wannan dutse na Uhud dutse ne wanda yake da falalar gaske Anas ɗan Malik yake ba da labari cewa, Na fita tare da manzon Allah sallallahu Alaihi sallama zuwa yakin Khaibara, dama mun san Anas ɗan Malik mai hidima ne wa manzon Allah. Ya ce, Tun da muka fita nake wa manzon Allah hidima da ɗawainiya, yayin da manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya juyo yana dawowa garin Madina, da ya hango dutsen Uhudu. yana dab da shigowa garin Madina. Sai ce, Haza Jabalun, ya ce, Haza Uhud, ya ce, wannan dutsen Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne da yake son mu muke son sa. Annabi ya ce, wannan Uhud ne, dutse ne da yake son mu muke son sa, wa huwa min jibalil janna. Shi Uhud yana daga cikin duwatsun aljanna. Ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. duk wanda ya je aikin hajji ko kuma ya je umra ai akan ziyarci garin Madina idan an ziyarci garin Madina ana zuwa Uhud to anan za a je a ga dutsen Uhud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana son mu muna son shi sannan kuma dutse ne daga cikin duwatsun aljanna inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan nasi da muka karanta 'yan uwa yana fito mana da falalar wannan dutse na Uhud abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan nasi za mu fahimci yadda Sayyidina Uthman da Sayyidina Umar suke sallamawa hukuncin Ubangiji da ƙaddararsa za mu fahimci yadda Sayyidina Umar da Sayyidina Uthman suke sallamawa hukuncin Allah maɗaukacin sarki da ƙaddararsa. Manzo Allah in ya faɗi abu ko shakka babu abun hakan, in kuma labari ya bayar kan faruwa abu ko tantama babu abun zai faru, saboda shi annabin Allah ne, ma yanzu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, baya faɗin sarransa, da abin da kaga ya faɗi wahayi aka masa. To a nan fa da annabi yake kan dutsen Uhud yana tare da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Usman kuma Sayyidina Usman da Sayyidina Umar sun ji manzon Allah ya kira su da shahidai amma bai daga musu hankali ba yanzu in kai ne aka baka labari cewar kashe ka za a yi ai daga ranan annuri ko annashuwa ko zaman lafiya ya kare tattare da kai wani ma sai gagara bacci kafin lokacin kashe shin ma ya mutu ya mutu da damuwa da fargaba da firgici to amma su a gabansu manzon Allah ya kira su da shahidai kaga kenan sun fahimci cewar kashe su za a amma ko daga hankalinsu ba su ba saboda sun san duk abin da ubangiji yayi akwai hikima ciki na farko kenan na biyu kuma in ubangiji ya tsara abu dole yanda ya tsaran haka zai auku to ka kyautata wa ubangiji zato karka daga hankalinka ka ji cewa ta yi wannan abin da ubangiji ya tsara din alkhairi ne gare ka to abin da ya samu sayyidina Umar da sayyidina Uthman kenan sun mika wuya sun sallama hukuncin ubangiji wannan yasa ba su daga hankalinsu ba ba su tada hankalinsu ba tare da cewa a gaban idansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira su da da shahidai sai hadisi na uku cikin jerin hadisai da suke fito mana da falalar wannan sahabi khalifa na uku sayyidina Usman Allah yarda da shi yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ala hira wa abu bakr wa umar wa uthman wa ali wa talhatu والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وانا حديثي نأكو an samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ala hira ya kasance a kan dutsen hira shi ma dutse ne cikin duwatsun da ke jikin garin makka kaga can wancan hadisi da ya gabata na biyu nan kuma annabi ya hau kan dutsen uhud to wannan kuma hadisi na uku manzo Allah ya hau kan dutsen hira mun san dutsen hira yana da kogo cikin kogon ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama gabanin a fara masa wahayi, kogon yara yake zuwa, ya shiga ya zauna ita ibada, gabanin a aiko shi. Amma fara masa wahayi ne yana cikin kogon yara, kamar yadda ya zo cikin sayul Bukhari da Musulun. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cikin kogon yara, yana ibada kamar yadda ya saba, yakan yi kwanaki a kogon hira yana ibada. mala'ika Jibrilu ya zo masa, ya ce masa, Ikara, yi karatu, manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya ce ma ana bi ƙari, ni ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba. Mala'ika Jibrilu ya matsa manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama cikin wannan kogo na hira. Manzan Allah ya ce, har sai da na wahala na jikkata, sai ya sake ni, karo na biyu ya sake ce min ikara. yi karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ƙarya duk yanda ya ji wahala baya ƙarya bai sa yayi masa ƙarya ba ko ya masa karatun ƙarya dan ya kukuta ya tsira manzon Allah ya maimaita masa karo na biyu ce ma ana bi qari ni fa ba mai karatu bane ban iya karatu ba mala'ika jibril ya sake matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karo na biyu manzon Allah ya ce sai da na wahala na jikkata sai sake ni a karo na uku ya sake ce min ikra yi karatu duk da yadda aka matsa manzon Allah a karo na farko da na biyu bai sa shi ya yi ƙarya a karo na uku saboda baya ƙarya bakinsa bai san ƙarya ba bai taɓa yin ƙarya ba annabi ya sake cewa ma ana bi ƙari ni ba ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba mala'ika jibril ya sake matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karo na uku a nan aka saukar masa da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam waɗannan ayoyi guda biyar a wannan lokaci aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kogon Hira to wannan kogo na Hira asalinsa dutse ne. To manzon Allah sallallahu Alaihi sallama wata rana sun hau kan wannan dutse na Hira, da shi da Sayyidina Abubakar, da Sayyidina Umar, da Sayyidina Usman, da Sayyidina Aliyu, da Talha ɗan Ubaidillah, da Zubairu ɗan Awwam Allah da da su, su nawa kenan su su bakwai, sahabbai guda shida da annabi. sahabi na farko abubakar na biyu umar na uku usman na hudu aliyu na biyar talha na shida azubair waɗannan sahabbai su su shida sun hau kan dutsen hira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga su su bakwai kenan fataharrakati sakratu wannan dutse na hira sai fara rawa yana girgiza فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ihda ka nitsu ka daina rawa ka daina girgiza fama alaika illa nabiyyu ba kowa ne akan ka ba face annabi annabi kenan aw siddiqun da kuma mai gaskiya au dinnan suka ce bi ma'ana wa ma'ana ba kowa ne akan ka ba sai annabi da kuma mai gaskiya wa shahid da kuma shahidai shahid din nan duk da ya zo a lafazi guda amma jinsin shahidai ne akan ka kamar yadda zaka ce dan adam ai ba mutum ɗaya kake nufi ba kana nufin duk wani mutum sunansa dan adam to haka a nan gurin da annabi ya kira waɗannan sauran mutum guda biyar din ya kira su da shahid ma'ana kowane ɗaya cikin waɗannan fa shahidi ina fata mun gane ba wai shahidi ɗaya annabi yake nufi ba jinsin shahidi saboda su mutane biyar ɗin duk shahada suka sai da na umar ai mun ga tarihinsa shahada ne abu lu'lu'at al-majusi ya kashe shi sai da na uthman mun bayyana cewa 'yan ta da kayan baya suka kewaye gidansa suka kashe shi sai da na ali shi ma kashe shi aka yi abdurrahman bin muljim ɗaya daga cikin kawarijawa ya zo ya laɓe a jikin gidan Sayyidina Aliyu da daddare. Sayyidina Aliyu yana fitowa, yana riƙe da makami wanda yake mai dafi, ya dinga daɓa masa. Sayyidina Aliyu ya ce a kama shi. Aka kama shi, wata riwayar ta ce, jama'a suka yi ca a kansa, Sayyidina Aliyu ya ce, karku masa komai. ku kyale shi idan har na rayu na san yadda zan yi da shi idan kuma ban rayu ba rai yayi halinsa to ku kashe shi saboda kashe ni da yi wa nafsu bin nafsu wanda ya kashe a kashe shi walakum fil qisasi hayatun ya ulul ya ulul albab wannan kaga shi ma sayyidina ali ai shahada tunda kashe shi aka to idan mun zo ga talha ɗan Ubaidillah, shi ma shahada yi, lokacin da aka fita jamal, yaƙin jamal, Alha yana wannan ɓangare, da shi da tawagarsa da ummuna Aisha, da Zubairu ɗan Awwa. Sayyidina Ali kuma yana wannan bangare shi da tawagarsa. To wani daga cikin ‘yan tawagar Talha, wata riwayar ta ce Marwan bin al-Hakam, shi ne ya harba kibiya ya samu Talha ɗan Ubaidillah gabanin ma yaƙi ya fara, jini ya dinga faranya wannan ya zama ajalinsa. Kaga wannan kashe shi aka yi kenan Talha. Zubairu kuma shi ma gabanin a fara yaƙi ɗin. Sayyidina Aliyu ya kira shi suka keɓe. ya ce ka tuna fa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama gabanin ya rasu ya yi bayani cewar za ka yaƙe ni kana mai zalunta ta sai jikin zubairu sai ya yi sanyi sai ya zame jikinsa ya bar filin wannan yaƙi ya kama hanyarsa kamar zai koma garin madina ashe wani daga cikin 'yan tada ƙayar baya 'yan bindiga daɗi ya bi bayan zubairu ya je same shi ya daba masa kibiya shi ma wannan ya zama ajalinsa kaga kenan waɗannan mutane guda biyar duka shahada suka yi sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali Talha dan Ubaidillah sannan Az-Zubair ibn al-Awwam duka guda biyar din kashe su aka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba kowa ne akan ka ba ya kai dutsen Hira sai annabi da kuma mai gaskiya sai kuma shahidi ma'ana shahidai To wannan nassi da muka karanta ɗan uwa darussan da za mu ɗauka ƙarƙashin nassi ɗin za mu fahimci falalar waɗannan sahabbai guda shida ta yadda suka hau kan dutse na hira tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sun hau kan dutsen hira tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma dukansu su su biyar ɗin ko in ka haɗa da sayidina abubakar su su shida dukansu an musu bishara da da aljanna abu na biyu da nasun yake karantar da mu dama ana so a nuna mana falalar sayidina Usman ne amma wadda ya yi tarayya da wasu cikin sahabbai kaga anan gurin falalar sayidina Usman ya fito ya fito mana daga wannan nasi ta yadda manzon Allah ya umurci dutsen Hira ya daina girgiza ya daina rawa saboda maɗaukaka mutane ne a kansa kuma wanda za su yi shahada kuma sayyidina Uthman yana daga cikinsu. Sai abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan nassi da muka karanta, nassin yana fito mana da mu'jiza wacce take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya ba da labari cewa waɗannan mutane guda biyar ɗin shahada za su yi kuma dukansu shahada suka yi kamar yadda muka yi bayani. sai abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan nasi da muka karanta nasin yana karantar da mu cewar daga cikin duwatsu akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi musu magana kuma su saurari maganarsa kamar yadda bayani ya gabata akan dutsen Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa umurni ya ji umurnin manzon Allah to ga nan dutsen Hiroshima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa umarni kuma ya ji umarninsa. Abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan nasi da muka karanta, nasin yana karantar da mu halarcin ka yabi mutum a gaban idansa idan har kana da tabbaci, kana da garanti kan cewar idan ka yabe shi hakan ba zai sa shi alfahari da girman kai da jiji da kai ba kamar yadda bayani ya gabata a baya. To sai kuma hadisi na hudu, cikin jerin hadisan da suke fito mana da falalar Sayyidina Uthman wadda ya tarayya da wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Ya ce, An Yahya bin Sa'id bin al'as, anna Sa'id bin al'as, akhbarahu anna Aishata, zaujan Nabi sallallahu Alaihi wasallam wa Uthmana haddathahu. Wannan riwayar da za mu karanta ta imamu muslim ya fidda ita cikin sahihinsa an samu daga yahaya ɗan sa'id bin al'as sa'id ɗan as ya ba wa ɗansa yahaya labari shi kuma aisha da usman su ne suka ba shi labari wani irin labari ne suka ba shi anna ababakar ne sta'azana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ɗakin matarsa Aisha. وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة cewa lallai sayyidina abubakar ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali manzon Allah yana cikin ɗakin matarsa Aisha ya yana kwance a wannan ɗaki na matar tasa akan shimfiɗinsa ya ya lullubu da mayafin matarsa Aisha ya lullubu da mayafin matarsa Aisha. Sai Sayyidina Abubakar ya nemi a masa izini ya shigo. Fa'adina li Abi Bakar, wa huwa kazalika. Annabi sai ya yi izini wa Sayyidina Abubakar ya shigo, alhali shi yana yadda yake yana kwance a kan shimfiɗinsa, kuma ya lulluba da mayafi wanda mayafin asalinsa na matarsa ce. Kenan ya halatta mutum ya amfani da abun matarsa. matukar abin namiji na iya amfani da shi mace ma tana iya amfani da shi misali kamar suwaita matarka tana da suwaita za ka iya sa suwaitar matarka ko matarka tana da silifas za ka iya sa silifas ɗin matarka abin da da aka hana shi ne namiji kar ya sa suturar mata mata ma kar su sa suturar maza amma idan ya zama abu ne wanda namiji zai iya amfana da shi mace ma ta amfana da shi to babu laifi idan mutum ya ɗauki na matarsa ya yi amfani da shi to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a ɗakin ummuna Aisha Allah ya da ita akan shimfiɗinsa ya lulluɓa da mayafinta ma'ana mayafinta zani ne da take ɗaura shi ko a kunkuminta ko ta yafa shi a kanta to manzon Allah sai lulluɓa da shi yana kwance akan shimfiɗinsa sayyidina abubakar ya zo ya nemi izini a ba shi dama ya shiga manzo Allah ya ba shi dama ya shiga yana wannan yanayi ba tare da ya canja ba faqada ilaihi hajatahu ya shiga gurin manzo Allah manzo Allah ya biya masa bukatarsa abin da ya zo da shi manzon Allah ya saurare shi har aka kammala thumma sarafa sai sayyidina abubakar ya tafi abunsa thumma sta'zana umaru sai sayyidina Umar shi ma ya sake zuwa ya nemi izini bayan sayyidina Abubakar ya tafi ke fa adina lahu wa huwa ala tilka alhala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi izini wa sayyidina Umar ya shigo alhali shi yana cikin wannan yanayi wani yanayi ne yana lullube da mayafin matarsa ko kuma zanin matarsa Aisha kuma yana kwance akan shimfiɗinsa sayyidina Umar ya nemi a bashi izini ya ba shi izini ya shigo. Faƙaba ilaihi hajatahu, manzan Allah biya masa bukatarsa abin da ya zo da shi manzan Allah ya saurare shi aka kammala. Sun man sarrafa sai na Umar ya juya abinsa ya tafi. Sun masta'azana alaihi Uthman. To bayan sai na Umar ya tafi sai sai na Uthman ya nemi izini a ba shi dama ya shigo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da Saidina Abubakar, a Saidina Usman ya nemi izini a bashi dama, ya shigo gurin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama, me manzon Allah ya yi, fajalasa manzon Allah da yana kwance ai, kamar yadda aka yi bayani, sai tashi ya zauna, kaga da yana kwance sai tashi ya zauna. Wa ƙala li Aisha, manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce wa matarsa Aisha, ijma'i alaiki ya baki, tashi maza ki shirya, ki lullubi, ki rufe jikinki sosai, ya gaya wa ummuna Aisha, ki ƙara rufe jikinki sama da yadda da kika rufe. Sai Sayyidina Usman ya shiga ga manzon Allah sallallahu Alaihi sallama. Manzon Allah ya saurare shi, ya biya masa bukatarsa abin da ya zo da shi manzon Allah ya saurare shi aka aka kammala sun man sarrafa sai sayyidina Uthman ya tafi abunsa idan mun kula 'yan uwa za mu ga sayyidina Umar da ya zo annabi yana kwance kuma yana lullube da zanin matarsa yayi abin da yayi ya fita Umar shi ma da ya shiga haka amma da aka ce Usman yana sallama annabi sai tashi ya zauna ya gyara zamansa ya shirya ya ce matarsa ita ma ta shirya sannan sai ba da izini wa sayyidina Uthman ya shigo to me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi haka faqalat aisha sai aisha tace ya rasulullah ya manzan Allah mali lam araka فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان تتي من زن الله ميسا نجبك يشيدي با وأبو بكر دا عمر kamar yadda kai shiri wa sayyidina Usman kaga ai da aka ce sayyidina Usman yana sallama annabi sai da ya shirya ya zauna yace Aisha ita ma ta shirya sannan yace ya shigo amma sanda sayyidina Abubakar ya nemi izini yanda yake yace masa ya shigo ba tare ma da ya tashi ba yana kwance haka sanda sayyidina Umar ya nemi izini yanda yake yace ya shigo ba tare da ya tashi ba yana kwance to shine abun sai ba wa Aisha mamaki shine take tambayar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to wani amsa manzon Allah ya bata ina ga lokaci ba zai ba mu damar karanta wannan amsar da manzon Allah ya ba wa ummuna Aisha ba na dalilin da yasa sai da ya shirya sannan ya ce a ce wa Usman ya shigo alhali sayyidina Abubakar ya zo bai shirya yadda ya shirya wa Usman ba sayyidina Umar ya zo bai shirya masa yadda ya shiryawa sayyidina Uthman ba to me yasa sayyidina Uthman ya masa shiri na musamman to wannan in Allah madaukakin sarki ya kai numfashin mu mako mai zuwa zamu ga wannan dalili bisa amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa ummuna Aisha Allah ya da ita abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh